إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah. Yau muna subdu bakwai ga wata na zulkada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ishirin da bakwai ga wata na shida shekara dubu biyu da ishirin Allah mun jagoranci yan uwa ganin wanda suke ɗaukan waya ko karanta ba su iso ba kenan za mu yi kai tsaye insha Allah mutane za su iya kira kai tsaye ta lambobi da za a bada kamar haka ana kira ta lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 masu ne lambobi da za a iya kira kai tsaye insha Allah saboda tambaya ganin akwai kayan mu shigo wanda suka da na'am assalamu alaikum wa alaikum salam alam
muna kuma da mun kira a daidai lokaci muna da tambaya na bismillah muna muna da muna bayani bisa ayan tabbaki kan mi
bisa ayan tabbaki
na'am assalamu alaikum kuma sai kuma da mana nan alam an la
alhamdulillah
tambaya da ni wata na'am
lokacin azumi farko wannan ban ga kalantare ba na da sahur to sai na yi sai lokacin sahur ban tura shi ba na tsara yin ya kan goma ran ta azumi kuma na gabe to sai ta kalla ya matsa
sahur ne kai kenan bayan kana tsammanin akwai sauran lokaci ko lokacin ya wuce ko lokacin ya wuce ya kai minti goma ma ya kai minti bakwai ko- ko zuwa goma haka da na tsara eh
ina ke son san matsayin azumin to na gane shi kenan na'am sai kenan dai wannan lambobin su ne za a kira ko ta move ko ta airtel wanda aka bada kenan a cikin su ne dai eh, mai maganar sahur kahin lokaci assalamu alaikum na'am ba a ji da kyau na wannan shi Allah ha assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am To. Na'am. Assalamu alaikum.
alaikum salam To bismillah.
a wani na iya Alhamdulillah.
mana tambaya ce To bismillah.
kamar kirki ya kai haka na kirkiya Ha?
wani kirki
me aka yi
ciniki haka na ciniki a ciniki a kan daya eh
to kuma ciniki tana da ciki kuma aka yi cinikin nan eh
bayan an yi ciniki an gane an ba da kuɗi kuma ciniki a nan shi ta yi eh to kuma mana ana iya tada cinikin wannan ko kuma bai yi wata da shi
na ji assalamu alaikum
Salamu wa alaikum salam alaikum. muna da tambaya.
na'am
Amma na ta wuce mutum ya ma kuka ya fi wani shi da ba ya ya kamata ki.
eh mi A ta wuce ya kawai ya mutum ya kare ki da ba.
ko kai mi
A ta wuce ya kawai eh
ya kare mutum ya da ba.
eh Ya ya kamata ki yi.
ya so ya kamata kai kai kai- kai wanda aka tadawa ha
Ɗaya ba ɗaya ba.
assalamu alaikum na'am assalamu alaikum ba ji da ke wannan ha
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Amuna lafiya.
ha alo
Malam muna da tambaya. Wai mutum suna iya siyan abu siyan
to ina ga yan wadda ai hakuri har mai karanta abin da muka aka yi tambaya mai magana da ya sahur wanda ya sahur iya tsammani akwai lokaci kuma daga baya bayyana lokaci a shi ya huce ko shan ruwa kana tsammani tabbas akwai sauran dare sai ga shawar daga baya sai ya bayyana duk wannan kuskure ne wanda an yi rangwame kan shi baya bata azumi Allah wa'ala. sai mai magana eh, me ake cewa ti- ya sai timkiya da ciki to timkiya da ciki ya ta aihu daga baya to hasawa zai ai dan uwa magana hasa ba ta so ba ai duk mai hankali ne mutum ba ba tab- tabi ba ya san cikin cikin da ya kai har aihuwa an san da ciki kenan aka saida ta kuma me ya za a koma baya shirme ne ma ba magana koma baya eh wannan iya magana wani ne ta damu alkawali ba ya ma alkawali ya zaka yi da shi to zaka yi bayan ka haƙuri shi da ɗauke wani shi na saba alkawali ba uzurin komi yan wata da alkawali akwai na darura wanda darura take kawo musai na ma alkawalin zan baka haji ka kaza rana kaza eh bawo ban ni ma zan yi kaga wannan ko Allah bai kama na ba tunda ban ni akwai tara ina zuwa lokaci kaza sai na kasa ko ba lahiya kun samu wani hadari a hanya ko cikas a hanya kai na malaba kan bai kama da lahi amma da gangan mutum ya alƙawari zai iya cika iya cikawa wannan lahi ne kai wannan lahi ne wannan lahi ne ba a da ba a ba ka uzuri kenan ba wani uzuri a wajen mutum wanda zai ce ya tara alƙawari ba uzurin komi amma inda uzuri wani ba lahi bane ba kai kuma da aka tara alƙawarin da uzuri ba uzuri zaka yi banka hakuri akai baka ƙara ba tunda baka hanka bane ba alƙawarin da zai baka sai wasa to kai ƙaran shi haka bakin da kun kai hakuri kun kamar shekurun da Allah inda gangam ne Allah kama shi an kuma da uzuri kuma Allah mai kama shi wannan shine kuran shine magana ta alƙawari to kan ta kai wannan نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين malam wani bawan Allah ne yake tambaya ko kwance mutum ne yana da mace sai ya mata saki biyu daban-daban bayan haka sai ta yi aure da ta yi aure kuma sai ta dawo zuwa gare shi wai igiya nawa ke da kwai yanzu na wannan iya cikin abin da yake da shubha ga wasu mutum in dai saki ɗaya kawa mace ko saki biyu sai ta je wani wuri ta yi armi aka sake ta ta ƙare idda kana iya komawa ka armota amma ka san igiyar ka biyu ko ɗaya tana na a mallake tana nan a mallake saki arme da mace ta yi bayan saki ɗaya ko saki biyu armanta bai rushe wannan saki biyu da kai sai saki uku ne shine in ta yi arme yake rushewa gaba ɗaya a koma zero a koma igiya a koma sabon sabon arme amma wannan umar bin khattab ana kanta masalatul hadam kuma tun a lokacin umar aka yanke hukuncin kanta da sabai cewa in dai mata ta arme ta yi saki ɗaya ko saki biyu ta je ta arma ta dawo iya nan saki biyu a matsayi kai hankali ba ka da dama ka ce ta koma sabon sabon sabon abu a kana nan biyu suna na amallaki in ɗaya ne na amallaki in biyu suna na amallaki haka ne abin da ya kamata
na'am sai wani ban Allah yake tambayawa cewa wai kamar zikiri mutum ya takaita da cewa Allah Allah Allah wannan ya tabbata zikiri ne cewa wannan cewa Allah Allah ya saba ma zikirin magabata bai cikin sunna ba kurin Allah Allah kadai haka akan zikiri imma ya Allah to wani abu amma kurin Allah Allah ya saba bai cikin zikirin magabata na kwarai dan nan ma ba ma kusa bane su nan da na malaki alfaqid da wannan ta lai da kawai masala yace bai cikin ya cikin zikiri na bid'a yin Allah Allah kadai nan cikin alfaqid da wani ya kama sa'adai kun da ma saba zikirin da annabi ya kasa bisa haka nan dan sun abun koyon eh ya sa ya cikin zikiri na bid'a wanda aka kira bayan sahabbai bayan magabata na kware ko suke yin shi na amma yace wai wasu zikirai ne suka zo daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bana ya ga su duka na'am yi kacin zikirin zikirin ne da zikirin na ina zikiri ko ina ko zikiri ga na zama ga na tashi ga na kwanciya ga na sallah ga na shiga sallah ga na bayan sallah ga su kuma a ce wani tuwani na nabi ga baiwa ya ce kurin ka koma makaranta ko ta ko tambaya me ake zikiri kaza a wuri kaza misali ka ce a cikin sallah ko bude sallah ko a cikin rukuyi ko a sujada ka ce me ya kamata a yi sai in gaya maka amma kun ka ce yanzu zikiri annabi ya bana gaya maka na'am ina gaya maka kenan zikiri suna da yawan gaske kuma duka rayuwar musulmi zikiri ce ba a iya ce maka a zano ma ga zikirin annabi sai dai mutum ya tambaya akwai zikiri masu asbab sababi kuma akwai mutalaki wanda kuma ka tayi la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kai tayi ga karatun qur'ani nan ga duka sanan kai tayi duk zikiri ne amma in ka ce ni kaza sai a gaya maka na wuri kaza ga na wuri kaza wannan sunan za a iya amma haka zikiri gaskiya ba iya gaya mace ma gashi duka abin da ke zikiri ne gashi nan gaba daya
ta malamin mai tambaya ke cewa wai wannan kin eh, kamar adadin zakka yake so wai kuɗi kamar daga bakin nawa ne ya kamata a huda mai zakka To.
daga miliyon ne ko miliyon guda ne ko da Eh, shi yan uwa asali maganar zakka kullum ana tambaya akan maganar zakka lamarin zakka wani abu ne wanda yake da jigo kullum kusan musulunci abu ne mai zaman kanshi babu wani abu ne jigo a nan salama ya kawa cewa mammalaka 20 dinara wahala alayhi haul wanda ya mallaki dinari 20 kuma shekara ta zagayo wannan shine magana ta kudi dinari 20 wanda annabi ke magana a wancan zamani nasu a wancan zamani an zo a ma'aunin zamani an auna dinari 20 na shari'a abinda yake ba da yauni a ma'aunin zamani ya ba da yaunin garam 4 da yanci 25 kata garam zigirban sank kenan wannan shine yaunin dinari guda idan muna so mu samu nawa ne yaunin dinari garam nawa ne dinarin shari'a guda 20 tana ce wannan garam 4 da yanci 25 kai so 20 zai baka garam 85 kenan gram 85 shine zai baka wannan kenan in kan so ka san kudinka sun kai zakka ko ba su kai zakka ba ai kiyasi ne ake ayi da wannan da kudin da dinar naira gare ka dola gare ka in ma mai gare ka dai yan ce in ma menene in wannan ne mai aka ce duk da kudi sai kake so ka san nawa ne kimar zakka sai ka kudinka sai ka tambaya nawa ne kudin garam kin zinariya sai an zuna ɗaukar muwayen kin tsaka tsakiya kin na dizuyi kara ka ta zama kan dinar ya hawa ce dizuyi kara sai kara banta yan kara banta kata kara hawa hawa ce to muka shi dai muwayen kin na dizuyi kara na mai kudin shi a yanzu jika goma sha biyar tambayar ta karshe dai to idan ka ɗauki wannan akan sha biyar sai ka yi wannan jika goma sha biyar so tamanin da biyar shi ne zai baka kudinka da zakka za ta kama shi ne a wannan lissahin an ka ɗauki wannan zai baka kenan na yake cewa yan miliyon desan sosan kenzimil zai baka kenan in mutum sosan zakka sai ka mallaki kenan miliyon ɗaya da jika ɗari biyu da saba'in da biyar shi ne nisabi na zakka zai kama an kama da miliyon ɗaya da jika ɗari biyu da saba'in da biyar shi ne in sun shekara kuma shi ne zakka ta kama ka misali zai samu miliyan goma zaka ba ta kama na ba in sun shekara to kuma in ka samu wannan kuɗin ya za a yi ka san haƙƙin zaka a ciki ya ka raba gida 41 shi suka sha rubuta ushir an ka raba gida 41 ya ka bada ɗaya ko mu ce dukkan jika dala biyar dala biyar nawa take jika ba bara 40 ba shine dukkan jika za a hudu dala biyar dukkan jika 100 a hudu jika biyu da rabi dukkan miliyan guda za a hudu jika 25 wannan shine nisan zaka in mutum ya mallaka Allah ta bike mu
to sai wannan yake tambayar cewa wai na hukuncin zuwa idi da azumi
bai da ba a zuwa idi da azumi sai da daya bisa gamuwa bisa gamuwa ba ya za ka je idi shi idi sallah ce to ka je kuma ka je ga sallah idi kuma da azumi ka za a mai za a ko shirme akwai shirme ko munahuci ko tsoro iya tsoron wani ka ce bi sallah ba wannan shi ke kakan
to sai wannan yake tambaya wai ga musulmi ya dace a wai ya bude kwanta a banki
to banki a kwa ajiya nan suka yanzu kudi sun ajiya sun ajiya gida eh sun ajiya kudi sun ajiya gida yanzu yanzu yadda barayi suke da karin komai gadi kasa da bin ga shi ɗaya su bige shi su kwashe kuɗin a yanzu masu kuɗi kai na kuɗi da yan a ce ba banki kuɗi sun ajiya ka hara ma kai ba ta wani kasa mai gadin kama da wata ƙarƙar karashi ko shahawa ya yi yanzu wannan zamani ya wuce wancan na'am to malam sai wani shi kuma yake tambaya wai a musulunci me maita akwai maita a musulunci a musulunci akwai al'ayin suka ta kandin baka yan wa abinda shi musulunci yana da shi akwai mutane ta Allah yake halitta wani malati a idan su dan suka kalli abu suka tanka ba su albarka ba yau ne illa same shi wani annabi a zamanin shi an samu haka to amma mai sunan maita yana irin tamu shi wancan ba gado a ce wani mayu ne babu wannan shi wancan kurin wani ne kurin mutum cikin mutum Allah ya ba wani isa gama da kamar lati ne kurin amma irin ta mutana maitawa ne iya ga kurowa ne ya kama kurowa ne iya ga hajinka iya ga abin da ka ci iya kama ka ya kashe ka duk wannan cahe-cahe ne tsaye-tsaye ne babu su a gaskiyar magana illa mutum kun matsayi ne iya tsahi shi a ce ya tsahi amma irin da aka ce wani mayu ne wani ya ahi mai da wani mai ta ce gidansa mayu ne ba wani mai ta irin wannan kurin su da yawa an kadi ba bincike ni dasa da ne kan wannan mas'ala in ka dibi in za a ce wani mayu ne za ko baki ne a gari ko talakawa ka taba jin maye gidan sarauta a ce wani maye ne a can me ba gidan sarki me ba arma gidan sarauta amma kun da mutum mai karamin karhi ne ko ba kowa gari kuma me yasa anan yan wa da yawa ake dan mu a can akwai wurare a cikin Najeriya ma akwai nan yamma wasu wurare wasu ke cahin-cahin tsayi ko an samu mayu ne wasu cikin mayu gari ne suna tsaye-tsaye na ke tsaye-tsaye na ake ba gado bane ba amma irin namu nan so da yawa ya tabbata a yakace na san da haka nan yaro idan ya fali ha babba zai rika kama sunan zai kama kama zai kama bali yaro ya kama sunan wanda yake tsoro ko wanda ya sani to yakan in ya kama dan gidansu ba abin da ake kama sunan gidansu amma aka yi mugun katari yaro a unguwa ya san wani ko makwabta sai bai lahiya iya zaɓen cizon sauro sai wane wane iya kama sunan shi to wala kai wannan inda kai bako ne a gari ko talaka ka gama yawo ta za a yi ka kama shi kai maye ne duk haka aka yi mayu aka jangana mutane maita a ci a gidan suwa mayu ne aka bata min suna duk wani abu lamar yaushe ne duk mahiyawa daga fali ne duk mahiyawa domin yaro zai ɗumu haka babban mayayi to aka yi mugun katarin wani yaro iya zazzabi ya kama sunanka aka ta ribe mutum ma dai ta za a yi wani ya kama ya sake shi an kuma ya mutu shi kenan ka gama yawo duk mahiya wanda haka aka mutane maita amma mu anan ba mu al'ada irin wannan ta saurare su akwai akwai saurare a ta cika akwai a cikin Nijar kudin tsaye-tsaye ne ake yi hata sarkin mayu wani mayu ne tsahi ne suke matsafa ne ba gado bane ba wa Allah halicewa ne shi ya ga hanji ya ga cikin mutane ya kama kuroka duk wannan canye-canye ne babu shi a musulunci babu shi kuma na gado ƙarya ce duk da mara ake mutane wani suna babu wallahi a bata mutane suna a banza ko matsawa ne amma shi wannan wanda musulunci da shi na ayin kurin wani abu ne Allah ya halitta a jikin idanun wasu bayi da su kalli abu suka tanka aka samu haka nan amma ba a gado a ce wani gidan su wani kaza ne na wata a gane ci gaba
na'am to malam sai wani shi kuma yake tambaya cewa kamar sallar asuba ce bai yi ba to wai in ya zo sai ya yi raka a talfajir ko ko a sallar asuba shi zai yan uwa wanda ya makara sallar asuba ko da rana ta hudu ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam wani ruwayoyi ta amma imam malik cikin wata imam imam bukhari ko muslim da ruwayoyi sun inganta da dama ya tabbata manzana sallallahu alaihi wasallam iya cikin tahiya tahiya ta yi tahiya an kwanta cin karshen dare a dan huta suka makara wani an sa bilal ya kula da asaba an tayi da bilalakin da su gaba dai kowa barci ɗauke shi sai da zahir rana ya biyu suka halka aka yi kabbara na mai kabbara wannan annabi ta wannan kwarin akwai shaidan a ciki a takaice dai a nan bayan annabi ta ayi gaba bayan an yi gaba manzana sai aka tada aka kiran sallah bayan kiran sallah sai da ya rika atal fajar tukun sallar asuba ka gano aikace kina wannan shine kenan idan mutum ya makara sallah ta asuba in dai ran ta hudo ya halka shikenan zai tashi ya rika atal fajar kuma ya sallar asuba wanda ya tabbata sunna aikace haka manzon da Allah sallallahu haka manzon sallallahu yayi mun goge shine abin koyon mu kenan ka makara ko cika makara sai a rika talfajar kuma a yi sallar asuba
to malam wannan mai tambaya yake cewa san ko mace ce ko namiji wai ruwa ne wai yake shiga shi kullum wai menene hukuncin shi kuma wai ba haka da kamar kama kanta ta in zai yi da muka sama nan ta kwanwa mai ruwa yake shiga shi in zai sallah ina jin ko in zai sallah wai in zai in zai sal- in zai kowace sallah sai ya sake alwala to iyawa a ce misali iyawa sarmayi ne ko gabaru iya mazi na iyake ne in wannan ne kuma sha'awa ta kenan abinda yake ni iyawa yana mutum yakan samu masu sha'awa da yawa to abinda yake in mazi ne in za ka yi arwallar sai ka in za ka yi arwallar sai ka zo ka wanke ka shiga sallah kuma ko da iya zubowa kenan ba wata matsala wanda sallah za ka wanda kullum haka yake amma duk in za ka yi sallah sai ka yi arwallar ka wanke ka yi arwallar in ka shiga sallah kuma kun ka sallah kun abin da Allah in dai gana ne na mazini na san shi ne kun dai ya kara magana ne
na'am to sai wani ba Allah shi kuma yake tambaya cewa wai su salloli da ake cewa rawatib ya suke nawa ne abinda aka ce sallar ratiba ratib na filoli da suke da alaka da kayan sallar farilla ko bayan farilla misali a zuwa akwai nafila kayan ita akwai nafila bayanta haka sallah ta la'asar ma akwai haka sallah ta magarba akwai da wata shahara dai bayanta haka sallar isha akwai kahinta akwai bayanta haka sallah ta asuba ga rakatar fajar su ake da rawatib to abinda mutane suke dauka akwai ruwaya wadda manzon sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu a wuni za a gina mai gida a gidan aljanna to wannan kwadaitarwa ta sa mutane suke suke diba akwai misali raka'a hudu kayan azhar raka'a biyu bayan azhar shidda kenan ko ya su sa raka'a biyu bayan magarba takwas ko ya su raka'a biyu bayan isha goma ko raka'a biyu kayan asaba sha biyu anan ka samu sha biyu to amma wannan wai ba su kaɗai ba ne ba misali ta azharakin ya tabbata a sunna raka'a hudu kayan azhar raka'a hudu a bayan da jiya ka samu takwas da ka raka'a biyu ta bayan magarba ka samu goma ta bayan isha ka ƙare sha biyu wancan kuma ƙari ne kai ko kuma misali ya tabbata raka hudu kayan lasan ne ta nan da kan da sabu sunan cikin bulugul maram annabi sallallahu alaihi iya cewa rahimahullah man salla qabla asr arba'an ana da ruwaya dai ci Allah ji kan mutumin da ya salla raka hudu kayan Allah kan lasar to wannan kenan irin wannan su ne shi abin da so ka samu in ka samu 12 to ko da ka kara kan 12 dun sun tabbata kenan ka samu gida a gidan aljanna kuma ka samu ƙara lada a takeice shine rawatib nafiloli da ake suke da alaka da farilla na ga maka misali a sallar azhur akwai ruwa ta kawo biyu kayan azawar biyu ban azawar akwai akwai ruwa ta kawo biyu kai hudu kayan azawar biyu ban azawar duk wanda kai daidai ne ko kai hudu kayan ta hudu bayan ta biyu bayan ta biyu kayan ta hudu hudu kayan ta biyu bayan duk wanda kai dai ka sunna haka ka hudu kayan la'asar ko ka biyu daidai ya zo da ke bayan kayan sallah akwai sallah wannan haka bayan magariba akwai raka'a biyu wanda ake yi haka bayan isha akwai raka'a biyu wanda ake yi su ma bayan isha ake yin su kuma ga raka'a fajar wani sun shara wati wani sallolin da suke da alaka da farilla ina wata an gane na'am sai wani shi kuma yake tambaya cewa akwai wannan addu'a ta annabi musa alaihissalam da yake yi. wai mutum ya iya yin ta ya dinga cewa har ja'alli waziran min ali haruna akhi har ka iya karanta irin yau kai za wannan a baka za a baka annabta ko in shirin manzana shi mai ne magana ai annabta ta kare amma ka tambaya na'am kuma iya ce iya ce izgili ma abinda ba- ba- Allah ya yanke kai za a baka kai ma ka san wala ba dan wannan ka kai ka san wannan shi wannan annabi an zaka baka wace isa kuma shi annabi shi annabi ma shi kai samu na ba
to sai wani ba Allah shi kuma ke tambaya kamar mutum ne ana bin shi bashi wai ya iya yin laya
ai ka san shi ba shi hawa ba ne an ba shi kayan ƙarin shi kuma ta zo ne in muka tona wuce mai hucewa ba shi kuɗi ya misali idan aka yi sadar a gaba watan ga misali zuwa misali muna cikin wannan watan kashe za a layya aka bani wannan watan ka isa yin layya amma na ce in biya ka bana iya ba amma kai da watan gaba han baka kana matsala wata na kan abu amma an ba shi ba ka sarki ba shi shine mafi girman haƙi a kanka eh to ina roƙo ga malam cewa ya koya mishi addu'a wannan ta bashi
to a da akwai da sayyidina ali radiyallahu anhu wani ya zo ya ma sayyidina ali jaji na cewa bashi ya mishi yawa kai an nura mishi fansa ya kasa biya sayyidina ali kita zan koya maka wata addu'a wanda manzalan sallallahu manzalan sallallahu ya koya mini ita yace inda kana da bashi kwatamcin dutsen sabir wani dutsen din sananne a can wajen su yace in kana da inda kana da bashi kwatamcin wani dutsen kuma kana karanta ta Allah zai taimake ka ka biya قلت اللهم كفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك زي ما متامك إتا اللهم كفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ألا كورات الدني دهلك kuma ka wadatar da ni daga fazalaka ba ta wani ba ban sannan kowa naka ranka su Allah kurum ka ban naka shine wannan shine zaka yi kayin da ko a sujada ko bayan ta yi kai yawan tinta kana san addu'a da mutum ko da ma iya da niyya kana kuma su doko da doko bashi da dan sa kanka ne kurum insha Allah Allah zai taimake ka biya bi iznillah na'am to malam sai wani ko in ce wata bayar Allah ce take tambaya ta mutum ne yana da mata guda biyu har kwanan wannan sai ya kai- sai ya je wajen waccan kuma shine ta ce mishi a in iya so a yi ciniki ne ta ce he ce a a ba wani magana ciniki kawai shi kawai ya iya zuwa wurin waccan kima ko da ba ran kwanan ta ba
a'a shi abin da yake a shari'a mata biyu sama da haka ko a gida ne ko ce kewayenta ko gida daban-daban shari'a ba ta hana baka kai ziyara wajen wata daga cikinsu kullum ma amma abin da ba a yi mu'amala ce ba a yi ta armi shi ne ba a yi kenan akan haka shi ne aka ce yin wannan mu'amala zalunci ne laifi ne kenan da ya tabbata manzana sallallahu alaihi wasallam duka gidan matan shi gaba daya kullum ba la'asar ma ya kewa gidan kowace kuma sukan gamewa a wuri guda a hira ta fami cikin gida da famin shi a hira tsakanin matan kuma kuma daga ba a watsi kenan wannan ba lahi bane ba kai ziyara gidan wata mace da kuma su dokan kurin kana wannan gidan to can sam sam baka je riga ma da a miƙo maka daga ƙofar kasar ya miƙo maka ta wuce kana da ajiya baka shiga ba haka bane ba musulunci bai hana ba kai ziyara amma abin da aka hana ka mu'amala ta sha'awa ta bukata ce aka hana ka wannan shine kina kan haka na maganar cewa in ya shafi ba da kwana ne misali ita misali ko tana da wata darura ko magana ta wani jini na mata ya sha'awa biyan bukata tana iya ba shi dama ya je wancan gida ya biya bukatar shi wannan shi ne me ka magana kasuwanci gaskiya wanda duk da kuma su ganin wai lalabe ta ba ta kudin ma amma dai gaskiya tana iya ba shi dama amma matuƙa ba da yarda ta ba to sai hakuri har Allah kai shi layin waccan shi ne magana kan wannan mas'ala
kamar wannan mai tambaya na gaba yake cewa wai yin yin basmala wai a cikin eh, sallah ga lokacin da za a yi karatun qur'ani dole ne
to shi mas'ala ce wanda malamai magabata sun samu sabani kan mas'ala ta basmala akwai ɗaya cikin sabai anas bin malik ruwawi daban-daban wata ruwa yake cewa na yi sallah bayan annabi bayan abubakar umar su ma suna buɗe karatu da alhamdulillah rabbil alamin wata ruwaya kano la yajharun bi bismillahir rahmanir rahim ba sa bayyanawa kenan dan wanda wata ruwa ce ta bin Hosea ma ta kanu suruna wannan gama wannan ruwayo a wuri guda suna ba suna ba da ilimin cewa ashe bismillah manzon Allah yana yi amma bayyanawa ce baya yi amma ana jin iya dukan karatu da kurin da alhamdulillah rabbil alamin misali zaka zo kai kabbara ta harama Allahu akbar duwal istifta سبحانك اللهم وبحمدك دون أبوي سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن kenan ana jin daga karatu da yake yi da fatiha yake alhamdulillah amma bismillah ina yin ta aboyi a wannan ruwayoyin ka gama su haka ga ruwa ta ummu salama radiyallahu anha kuma tabbatatta tana cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا قرأتم فاتحة الكتاب فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها manzan sanar da ke cewa in za ku karanta alhamdulillah rabbil alamin ya ce ku karanta bismillah don bismillah ɗaya ce cikin ayoyin fatiha saboda misali sai an kaɗa kuɗin kaɗa kuɗin tayi na buga madina za ka ga bismillah rahmanin ya ga an sa ɗaya rahmanin biyu kenan aya ce cikin ayoyin fatiha to duk da an samu cikin malamai gabata wasu na ga cewa bismillah babu ma ita to ma gaskiyar magana bismillah akwai ta kuma ta tabbata eh wannan akan wannan dalilai da muka ambata kenan ana bismillah amma misali sallar bayyanawa kana yin ta aboyi ne kana farawa ya ta'awuzu kai bismillah ka ga wannan ka fita hikima ta kowa da tunda ba ba da jita kai bis ta'awuzun ka a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim aboye ya ka fara karatu bayyanawa da alhamdulillahi rabbil alamin Allah wa'ala.
Na'am sai wata bayar Allah take tambaya cewa namiji ne yake da mata guda biyu. Alal misali in ya zo wajen rabon abu sai ya raba ita ɗaya tana da ƴaƴa ita kuma ba ta da ƴaƴa amma in ya tashi raba sai ya raba daidai daidai. Dan sabili ne kowa ɗaya wannan wani ya ne.
To wannan ayo shi kullum wa magana ta adalci. Abu ne ba sai malam ba. Me adalci daidaita ka ai bambanci. Idan ya zamanto wannan tana da ɗiya biyu wannan ba ta ko ɗaya kenan abin da shayi na bukata ba ɗaya bace ba da marata wannan ga wankin kayan ma kansa daban ne ga wankin su ga wankan su ga kashi ba ɗaya ba da gaskiya baiwa da abin da dai yaro za a mai aiki da shi to bai dacewa a zo daidai dole a samu ɗan bambanci na mai ɗiya da mara ɗiya gaskiya magana
na to sai wata bayar ala take tambaya game da nafilin nan da kuka yi bayani wai mutum ya alwala ne zai yi tsallan nafila din ko kuma sai kayan azhar ko bayan azhar ifan Allah an taba sallah ba alwala shi abin da ake magana kowace sai an zo sallar lokacin sallar ya shiga misali bayan kiran sallar ta kuma ba a wata sallah sai da alwala duk sallah mai suna sallah sai da alwala dole kenan an zo a zahar ko kai hudu ko kai biyu ko kai hudu kahin ita bayan ta kai biyu ko kai hudu kahin ita ko kai hudu bayan ta haka da asar akwai raka hudu kahin ita ga biyu ba magarba ga biyu bayan isha kuma ga rakatar fajar sake da rawatin
tuka na'am ta sai wata ita dai take kara tambaya cewa wai wace addu'a za ta yi ta cewa Allah ubangiji ya shirya mata da 'ya'yanta
to ta ta alama aslihi zuriyati baraki li fiha Allahumma aslih li dhurriyyati barik li fiha na Allah ka gyara mun zuriyata kuma kamsa albarka shine babban abu gurin inda ta ashe sai
sai ita wannan take tambayar cewa wai addu'a ta kariya ta yara
wannan ta addu'a da za ma yara yaro ita ce u'iduka ana ɗora hannu akan shiyar guda ne a karanta u'iduka bi kalimatin lahi tamati min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama u'iduka wannan in namiji ne kullum bambancin harko ne sauran daɗe ne in namiji ne u'iduka an mata ce u'iduki ɗan maza ne da mata u'idukum in maza ne kaɗai dinin shi daɗe ne u'idukum ne dai an mata ne kaɗai u'idukunna su da yawa a taƙaice dai u'idukum in namiji ne da mutum mutum duka da aka ɗaya misali u'iduka bi kalimatin lahi tamati min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama rumai mata u'iduka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama ta nan wajen ma makin wannan kaga ce ma kurin ma ma kaɗai misali masu rubuta da harshen turanci kasa ma ma asha alafan ajma ma u'iduka bi kalimatin lahi ta ma min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama ajma
na'am to sai sai wani ba Allah yake cewa iya roƙon mana ya fassara mishi wannan addu'a cewa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurin wa na'udhuka min shururihim
Allahumma inna ko inni aj'aluka fi nuhurihim wannan ana yin ta inda ka hango wani azalimi ka yanka kawo kanshi kana gudun cutarwar shi dina ka tankar zalunci da dangadan cewa Allahumma inni ko inna na ji alkafi nuhurihim Allah na sa ka a gabansu mana kaman me na har kaman kirji ne kaman kariya ce Allah na sanya ka kenan ka kare mun su wa uzbuka min shururihim ina neman tsarin ka a tsari a wajenka ka kare mun sharrin su shine kin Allah ya turi musu kaga maganar sharrin su shine ma'ana addu'a na ana yin ta aka hango wani wani azalimi zai mazalimci اللهم إني اللهم إن كديني اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ من شرورهم إن كنت دائما متنكروس فشيرت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم الله تمكن
ita malam nan mai tambaya na gaba yake cewa azumin annabi dawud salam yake cewa iya iya yin kamar ya yi litinin kuma ya bari sai alhamin shi a takaice da shi tambaya shi kawai confusion yake da wajen azumin na annabi dawud da kuma azumin litinin da alamin shi haka to shi yawa a takaice azumin annabi dawud shi duka rayuwar shi haka yake yin shi yau azumi gobe a sha duk tsawon rayuwa wani abin mutum ma ɗauka da zai iya gaskiya kan rigima ce mutum zai ɗauka ma kan shi gaskiya azumin shi kuma na litinin alhamis annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa yana azumi litinin alhamis an mai tambaya balle a kan litinin ya ce ranar aka aiko ni a cikinta ranar aka ahe ni kuma ranar aka aiko ni a cikinta kuma daga cikin dalilan azumin litinin batarwa ya kawo cewa a ranar a litinin da alhamis ranar kuki ne a sati guda biyu da ake kawo takardun bayi ga allah subhanahu wata'ala a kado sa mutane ya ce ina so idan aka kawo takardun aiki na a ga azumi a ciki cikin dalilai da yake sa ya yi azumin litinin da alhamis ita ce kurin dan ana ita ma alhamis ana kawo takardun bayi ga Allah Allah na gafarta bayan shi to amma wai ce iya so a ga azumi a ciki kaga ke da shi dalilin azumin litinin da alhamis litinin tana dalilai na aihuwa a ciki da magana aiko shi a cikin wannan shine azumin da wani sunna ce manzo Allah tabbatar da shi
to sai wannan yake tambaya cewa wai ya da haƙin taimaka ma dan uwan shi wanda yake eh shi mashayi ne kamar iya shan giya da kwaya
to ka taimaka kuma da shan giya bai ya dace ka taimaka maballaci illa ai misali iya misal dan wanka dan kwaya iya da iyali iya da ci an ci an ci ana kana taimaka iyalan shi amma ka bashi je kashe kudin ya banna ya ka ba ya ka ba ka taimaka mai iyalan shi
eh to sai wannan yake so ya iya cewa malayin ya mai karin bayani kan tablik
kawai mace kan kan wata dalika wannan ba abun bane wannan ba tambaya bace ta abu eh kan mace kai kai bayanin kan dalika kaza ko kan kaza kan sa tijani ko dalila wannan ba wannan wannan wannan bane ba ita tambaya ta nan sana ban kwaro kun kullum kusan wannan yan wa na yake cewa radio ba ba ba kuma mutum ke da radio ba ko ai radio da yake na abun radio ba dai bane ba da magana zan ga maka nan da magana radio radio tana da tana da kaidodi ba haka bane kwaro kada su baka wannan komai mutum hudu abin da yake so akwai abin da yake da limit
wani ba Allah ne yake tambaya kamar mutum aka bar shi sallar isha'i kamar aka bar shi ya samu raka a ɗaya a ciki kenan an bar shi raka uku to he yake ganin wani mutum in ya tashi sai ya kawo fatiha da sura ya zamna ya yi tahiya kuma in ya tashi sai ya kawo sauran da fatiha wai ce shi ne ke neman ne hukunta haka ne to an wa karin bayani an wa duk abinda mutum ka kama sunan kungiya kaza jama'a shine matsala amma kana cewa wani aikin kake ga alama kake tambaye me hukuncin aiki kaza kuma wace shi wata kungiya take shi ne zan baka hukunci kan wannan aikin ga matsayin shi ba tare da kama sunan kace kunya kaza kunya kunya kaza wannan shine matsala amma me ne matsayin yin kaza addini abu ne mai kyau ko mara kyau ko mai liban bai baka masa amma kama sunan kungiya kaza tijaniya kadariya kaza kaza me wannan abu ne wanda yake da kawo matsala kan wasu dalilai shine wata ga mata tambayi aikin kurin shine mai sugan tambayi aikin kaza mai matsayin shi wannan tambaya da yake yi ta mutum ya samu sallar isha ba isha kaɗai ba yan wa mas'ala ce ta masabuki ya zo sallah ya samu sallah wata ɓangare an yi wata ba ba wajen ramu abin da ya saura a nan ake samun matsalai ya kashi misalin isha ka samu isha raka a biyu ta ƙarshe ya za ka ci ko sauran yakan ga wasu za su yi fatiya da sura a bayanai wasu kuma su yi fatiya kaɗai ko?
raka ɗaya ce samu ta isha ta isha to kenan dai aka tashi sai sai mutum ya kawo raka'a daya da fatiha da sura Eh.
kuma ya zauna ya yi tahiya bayan haka sai ya tashi ya kawo fatiha fatiha shi duk magana guda ce Na'am.
a takaice dan uwa wannan mas'ala abinda malamai magabatan sama samun sabani a fikin malikiya ne su a wajen malikawa idan wannan bayanin da kai ka sami ishara ka a daya ta karshe zaka tashi kawo fatiha da sura a bayyane ka zamana bayan ka rukuyi ka sujada guda biyu ka zamana kai tahiya sai ka tashi ka kawo fatiha da sura a bayyane ka yi rukuyi ka sujada biyu ka taso kuma ka fatiha kadai a karshe wannan fikin malikiya kenan amma mazhabatar jamhurin malamai na mazhabar da na hadisi suna kan me suke ce su duk abin da ka samu a sallah shine sallaka ta farko a karkashin haka tunda an ce abin da ka samu shine sallaka ta farko kenan ka samu raka daya sallar isha me yake raka ta biyu fatiha da sura a bayyana ko a zama a tahiyya ko me yake alkai bi ta ƙarshe fatiha kaɗai a boye wannan shine wancan ɗaya da ke ga maka hujja ta ta jamhur wannan ya biyo bayan an abu ne ya buƙatar dogon bayani wasu hadisai ne kan fa'atinmu faƙa duk wannan duk tawilin ne kan mas'alar amma na gama gaskiyar magana magana ta mahiyan malamai na hadisi da mazhaba suna kan wancan mas'ala kuna abin da ka samu da liman shi naka na harko ka samu ishara ka abi musa ɗaya ka samu ya ka fatiha da sura a bayane kamar ka raka ta bi kenan ka ka raka biyu a ƙarshe fatiha kaɗai ka samu misali magarba raka ɗaya me yake a raka ta biyu ya ka fatiha da sura a bayane me yake a ta ƙarshe fatiha kaɗai haka duka sallah a zuwar ce ka samu raka biyu fatiha kaɗai za ka kawo wannan wani zai ce maka to ai baka an baraka baka karanta ba sura ai a can ko da ya ka ramu sai ka tambaye shi in ka samu liman a ruku'i kai ka zo kai ka bara ka bi shi ka samu ruku'un nan sai ka tambaye shi ka samu wannan raka'a zai ce ma ina same ta to anan ka samu fatiha ma ba fatiha ba sura amma ka same ta me yasa saboda bin liman to shi wancan tsarin bin liman ya canza maka sallar ka kai wani ka dai wannan misalolin duk wanda mutum yayi ba a ce ba su bisa bisa ba sallah muna magana zuwa wanne ne yahi amma ba a cewa duwanda ya wani bangaren bi ba a cewa wani bai sallah amma wannan na mazabar jamhur gaskiya shine ni a fahimta ta shine ya kashi ka dauki abin da ka samu da neman shine harkon sallaka sai ka ci ko fa'atinmu wannan kan shi dai muke ba da fatawa kuma wallahu alam za mu ci kura na'am malam sai wani ke tambaya cewa kamar akwai wata sallah da aka ce ta garaba bayan isha idan ake raka a hudu wai akwai sura a cikin ta ana karanta sura, fatiha da sura za a karanta a yi raka'a biyu bayan sallama a tashi kuma karatun akwai kuma a kawo wannan yan duka nafila babu sharaɗin ko ka bayyana ko ka asirce wanda kai duk ɗaya ne bai ba aka isha aisha ta ce radiyallahu anha ba wani matsala wajen wannan ko bayyanawa ko asircewa illa an san bayyana karatu ya ba mutum nutsuwa kana karatu ka bayyana karatu kana jin abin da kake hodi ya baka ƙarin nishaɗi amma dai duk ɗaya ne wanda kai kamar da aisha ta ce cikin cikin sai musulmi aisha ta bada wannan fatawa ta kan nafila irin wannan ba ta ce babu abun a a cikin abun a koyarwa dan babu kwamtatawa duk wanda kai sallah ta yi na'am to sai wani ke tambaya kamar kana da makwabci ne ko ka dan bori ya ce wa in ka kaurace mishi bakatun abincin shi bar ruwanka da shi wai ba ka yi laifi ba na da wani- iyalai da ba magana kawai wajibi ne ma ka kauracewa abin da ya shayi duk ci ko sha ko nashi ai sun abin da annabi ya jiro abin da yake na haram akwai maha- hulwanul kahin da maharul bagai samanul kalb da kudin kare da kudin karuwa da kudin boka dan duba ko malami ne inda iya duba ba a cin kudin shi haramu ne kudin Eh. wannan shi ne
ta wannan mai tambaya na gaba ke cewa wai wace ibada ce wai a musulunci take daidai da hashi
to akwai kasan a wannan cana baka aka ce aljaza'i ne Allah ya bal wasu lada na gara basa duk da ana kwatanta aikin hajji misali yanzu iya cewa duk wanda ya sallar asuba sai ya zamana a wurin da ya sallar asuba iya ambatan Allah an yi wacce ambatan Allah karatun ƙur'ani ne duk wani azkar ko tasbihi ko takbiri ko tahmi duka da wanda abun kana yi har rana ta bullo bayan rana ta bullo lokacin wallaha yayi misali an ce bayan hudu rana a minti 20 yace sai ka tashi kai raka'a biyu sai baka ladan hajji da umra cikakku wannan irin wannan irin wannan sun zo shine magana kenan irin wannan amma kan zai ya kai ka je ga kai kanka a can kaga zaka yi wallahi zaka yi kuma zaka zama na bibi ga ba bai ga wanda wanda je ba mana wata gara basa ce aka samu akwai nan sai ta bata kaka nan na samu targhib wa tarhib ta bangaren sahihin wannan ruwa ta tabbata albani an tabbata ingancin ruwa
to malama wannan yake tambaya cewa wai idan namiji ya ce ma mace ta yi gida wai iya nihin saki ne ko yan uwa da Allah wajen lamarin armi wallahi mutane suna samun cikin matsala dizin kukuta sun bata abu ta yi gida ko ya rage gidan shi a ce saki ne kwashe ka duk yan uwa magana kwashe kayanki ta yi gidanku rihe gida duk wannan ba mi in ba miji bace saki nake ni wani malami ko dan uwa ko ita kanta ba ta ce saki na ne kai duk saki irin wannan nake nawa nake bai da bai ba da mana sarihi miji za a tambaye me kake ni ta yi gidanku na gaji ne eh ta yi kwashe kayanki duk da bai dace ba namiji yawa mace haka nan kwashe kayanki wanda ko da sakin ta kai baka dama ka ce kwashe kayanki a musulunci in wa kullum muna wannan musulunci daban kuma muna da al'adu namu daban wanda yake samu sai suka aibanta musulunci da yin al'ada ta wasu musulmi al'ada ce mummuna ka ce kwashe kayanki ta gidanku tsakar rana kurin sai ubanta kuwa ana kai gado da matala ka sana ko wulakanci wulakanci ne an baka cikin mutunci kaga wannan kaga wannan kana bin bayan kawa kana kana toshi kama kananta kama an wani toshi wani da kai kullun ranka ya baci kullun fashe kanka ta gidanku kullun sai wata ga ana ana zuwa ana ana aje matala da gado dala ko cin mutunci kamar nan cin mutunci ne sai mutane daga suna kuma sun samu jarabawa kuma daga baya komai ta bin banta iya dama ko na banta iya bin banta shikenan ta iya dai dai da kice dan wanda la mutun abin da shi musulunci musulmi tsaya kan hali da musulunci irin cin mutuncin kai baka so ka baka so a wata ka ba amma diyarka ko kanwaka ka so ba kana ga kamar kamata wani amma cewa dan ya ce kwashe kayanki bai zaman towa saki sai shi in ya ce saki nake ni in bai zama saki kenan na ta gani
to sai wannan yake tambaya wai da wani lokaci ne wai mutum zai iya yin sallar nafila
he an wa ba ce he da ce wani lokaci aka hana he da hani kurin an hudawa rana fada rana tsakiya shi aka nafila shi ne kurum za a rushin aka hana da wasu dan abu dai wani magana don suna ka ba da asar ba raka abi ba da bayan asuba an ba da mai dalili ba irin wannan kurum
ya tambaye shi ta biyu ke cewa da wani lokaci ne kuma zai yi ba adi
na wannan tamma mala wannan wannan kaje gurin makaranta gurin ba hira bace wannan ba di ba wuri da wani kan baka misali ka ƙara raka da misali sai kai ba di ko kasar kasar kasar mace bata kare ba wannan mana sai akwai gaje makaranta jama'a ne kan ka ka gyara sallaka to jin tambayoyin kasan akwai matsala ta jin sana abu kuna to an wata kace wannan shine muna fatar yan uwa bangaren bangaren zamantakewa wallahi ai kokarin yan uwa gyara zamantakewa da kare mutuncin juna da kare bangaren maza bangaren mata yan uwa a rayuwa a yau in ya zamanto ma'aurata ba mutunci za ta ci mutuncin ko ka ci nata gaskiya zaman al'umma zai lalace muna fata da sa kowa Allah sa ya gane musulunci kake dole ka sadaka kai abin musulunci ce na kyakkyawar mu'amala Allah ma kowa umarni namiji da mace ko da Allah mai umarnin kyautata ma dan uwan shi wa shi bil ma'ruf fa ta wala hunna misal zalil bil ma'ruf ga sanan dai yanda aka ce namiji kyauta mace ita ma an ce ta mishi abin nan da bu da shi jiddi dadi ne kowa ma kowa haka Allah doka ce kuma ta Allah doka ce ta Allah ba wani wani ra'ayi ba Allah ba da umarnin kowa yake kyau zamantakewa Allah taimake mu ɗan wannan hatar Allah subhanahu wata'ala ya kai mu darasi na gaba na gobe kenan insha Allah na bayan kare na kare goma ake cewa na kare goma na sai insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
wannan filin ne sai da cikin wani tsammanin